بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وتقبل بامتداد العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنك شيخ اجري لنا بهذا المحاضر وتأتي لي بنظرة تأتي لنا بالزفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo fi ihsa'i hilali sha'abana cikin kirga watan sha'aban li ramadana saboda a san watan ramadana cikin idan sha'aban ya zo a dinga kirga shi don a san watan ramadana to alhamdulillah hukuma galibi tana da lajina kwamati na kula da wata tun daga muharram safar rabi awwal rabi akir dukkan fadojin sarakuna za a ga wannan bare can sokoto za a ga suna da wannan saboda wani za a ga bai kula da wata ba sai sha'aban ya zo kuma sannan zai fara kirge na shirme sannan kuma zai fara rikice rikice wajen wata to kila ga kowa kila kuma ga hukuma wadda ita kwamitin faɗa yake a wajen a wajensu to alhamdulillah allah ya kawo zamani yanzu ya zo da telescope abubuwan ganin wata halaki da wane ne to malamai suna muhawara mai tsanani na duniya ma a kansa wani sun ce a yi amfani da shi daidai yake da wannan medical da za mu sa a ido mu ga baki yin mutum idan ya yi rauni in ka sa ne duka la'ido ai dai shi idan ne yake gani yake karatun abu amma kuma wannan medical ya taimaka ma ya jawo ya jawo batun to shi ma matsayin telescope din nan kenan zai jawo falaki wani su motsi ce ba su yi telescope kuwa ala'ayi hal ganin wata da ya yi sauki yanzu ba wani abin rikima ba ne to a kula da cika kallon sha'aban tukun masu wa'anda wannan abu yake abin yake a hannunsu su kula alhamdulillah ba ma sha'aban kaɗai suka tsayawa ba wannan dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana sha'aban saboda sauki da abu amma za ka ga duk shekaran ma gaba ɗaya ana kula ana kula da ita saboda ramadan duk ana yin wannan ne saboda ramadan duk gaba ki ɗaya حدثنا مسلم بن حجاج turmuzi ya ce muslim dan hajjaji ya zantar da ni ce muslim shi kansa yana littafin hadisi tun daga bukhari sai muslim sannan kila sai turmuzi wannan shine na uku a cikin littafin musulunci kila kuma sai abu dawuda to turmuzi yanzu ya karɓa wajen muslim dan hajjaji ce haddasa na ya haya bin ya haya ba wai hajjaji wancan wannan wanda ya yi ta yanke yanke ba kan wani ya zaci shi ba shi yake nufi ba حدثنا أبو معاوية أبو معاوية هذا تدم عن محمد بن عمرو شيكما يقرأ محمد بن عمرو عن أبي سلمة شيكما يقرأ أبي سلمة عن أبي هريرة أبي سلمة يقرأ أبو هريرة قال أبي هريرة يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لم يصير هذا أمر إن شاء الله ثبت أبي شيئاتي أحصو حلال شعبان كدنجا ترجع وطن شعبان a sauran washe ya tsaya yau kwanan sa kaza yau kwanan sa kaza yau kwanan li ramadana sabida ramadana qala abu isa tirmidhi yace hadisi abu hurairah ta wannan hadisi na abu hurairah ta la na'rifu ba mu san shi ba misla haza irin yanda yazo haka illa min hadisi abi mu gashi kuma ingantacce ne musulmi ne ya gaya masa yace mu san shi ta wannan ba illa min hadisi abi muawiya ta ma'ana ta hanya da ya biyo daga hadisin abi muawiya وصحيح إن قاتتشي ما روي عن محمد بن عمرو ترمز يسألون أكثر وصدق محمد بن عمرو وعن أبي سلمة لكما أبي سلمة عن أبي هريرة جسو بن سنت أدق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيكم يقر أدق النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أتي لا تقدموا شهر رمضان بيوم kakko gabaci wata ramadana da yin azumin kwana ɗaya wada yau mai ko kwana biyu wa haka za ruwa haka aka rawaito shi an yi haibin abi kasirin daga ya dan abi kasirin an abi salamata daga abi sal abi salamata an abi hurairata daga abi hurairata annabi sallallahu alaihi wasallam na hawa hadisi muhammad bin amr irin hadisi muhammad dan amr al-laisi al-laisi babu ma ja babun abin da yazo anna sauma azumin ramadana li ru'yatil hilal ga ganin wata ne wal ifara shan ruwa ma lahu ga ganin wata ne haka qur'ani yace sumu li ru'yatihi wa abiru li ru'yati yi wata in ku sha kun gani hukuma ta yadda sarkin yanka wanda duk ƙasa take yanki a ƙarƙashin sa kamar mu yanzu nan Nigeria ƙasa ɗaya ce Niger ƙasa ɗaya ce Togo ƙasa ɗaya ce Ghana to duk hukumominta wayannan sai dai in Niger in ta ji nigeria ta gani idan ta yarda da ganin nigeria to ya hau kan hukuma in ta yarda ya hau kan yan nijar ko ko mu nigeria idan muka da an ce nijar ta gani mu ba mu gani ba idan muka yarda da ganin ta to shi kenan ya yarda da ganin kanmu wa'yansu suna rikici in ya matsala iya bambanta fa kamar yanzu idan muna rana zai yi idan mun tsallaka teku kuma sai ga mun fada cikin dare to yanzu a yadda da wannan matsalari waɗansu suka ce a yadda wani suka ce ba a yadda ba yanzu zamani ya zo na wannan global din na kusan wanda suka ce a yadda kamar maganar su ma ta fi sauki suka ce addini sauki ne ala'ayi hal tabbatar da ganin wata dai in an tabbatar an gani to shi kenan ranar ɗaukan kowa ne ka kowa ya gabaci wannan magana ya yi banza in an tabbatar an gani na ranar shan ruwan kowa ne ka kowa ya gabaci wannan rana da ba a tabbatar ba a yi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rana azumi ranar da duk jama'a suka ɗauka ranar shan ruwa ranar da duk jama'a suka sha shine ranar shan ruwa to shi kamar shi ya faɗa a nan wajen حدثنا قتيبة قتيبة يا ذا تدم حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص يا ذا تدم an simakin ya karba daga simakin an ikiri mata daga ikiri mata almajirin abdullahi dan abbas an ibn abbas shi ko ya karba daga abdullahi dan abbas kala abdullahi dan abbas ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsaya da aminci Allah tabbata a gaishe ya ce la tasumu qabla ramadana kakku azumi kafin ganin wata ramadana irin duk bayanin da muka yi jiya su mu da rubiyarki ku yi azumi in an ce an ga wata wa abdiru li ru'yati ku sha ruwa in an ce an ga wata ka kuma ranar da aka ce an ga wata ranar sallah kuma mutum ya azumi ranar ranar muguwan abu ne ma so ake ranar idi ne ciye ciye da ranar Allah so yake ga farin cikin ciye ciye fa in haladunahu ga yayatu idan girgije ga yayatu ko ga mamatu ne kawai fassara su daya ga yayatu ga mamatu duk fassara su daya ko ko hajiri ko ko gayayatu ko hazo in ya rufe sama ko ko gayayatu kai ko ne dai abin da zai rufe sama ta zama ta yi duhu ba za a iya gano wata ba to in irin wannan ta faru fa aka milu salati na yau ma to in a cikin sha'aban kuke yanzu sha'aban ku kirga shi ya cika kwana talatin kawai shikenan ranar talatin da ɗaya yanzu ya zama ranar ɗaya ga ramadan in a ramadana ake tun sai ku cika ramadana ya zama talatin to idan kashe gari ya zo ya zama talatin da ɗaya kenan ya zama ranar sallah ranar sallah kenan wa fil babi a wannan babi an abi hurairata an karɓa daga abi hurairata wa abi bakarata da abi bakarata wa bin umara ga abdullahi dan umar kala abu isa turmuzi ya ce hadisu ibn abbas hadisin nan na abdullahi dan abbas hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa ya an domin gairu wajen an karɓo irin ma'anarsa da irin wani lafazin daga wajen babu ma ja babun abin da ya zo anna shahara cewa wata ya kunu tis'an wa ishirina yakan zama kwana ishirin da tara wata ko na azumin ma ko ba na azumin ba yakan iya zama kwana ishirin da tara in aka yi haka aka ga wata shikenan a yi sallah Allah ya cika mana talatin din yakan zama kuma talatin wanda shi kuma ba ma wani rikici ya zama talatin حدثنا أحمد بن بني أحمد بن بني يا بن تدمو حدثنا يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا يا بن تدم ابن ابي زائدة بن ابي زائدة shi kuma ya ce a kabarani isa bin dinari isa ɗan dinari ya ban labari an abihi daga babansa dinari an amr bin al-harisi shi kuma dinari ya dawa daga amr dan harisi ibn abi birarin shi kuma dan abi birarin an ibn mas'ud shi kuma ya karɓa daga abdullahi dan mas'udin kala abdullahi dan mas'ud ya ce sumtuma annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan masud ya kala ya ce sun tu na ya azumi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah ce an wa ishirina na ya azumi shekaru da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam amma azumin da muka fi da shi wanda wata ya zama kwana 29 aksaru mimma sumna salatina shi ya fi yawa akan azumin da muka azumta talatin to wannan ba kuma bane hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi wajen tara ko ba kaɗan tunda an faranta azumi kamar yadda muka zo shekara ta biyu cikin sha'aban ya yi azumi wajen tara ko takwas amma kuma ishirin da tara ya fi yawa ishirin da tara ya fi yawa amma wannan dai wajen an nuna cewa ishirin da tara ma ya karbi ba kuma cewa ko an ga wata a ce 29 shi abin da ake so a gane ke sallah aksarin masu na talatin kala sai ya ce wa fil babi a wannan babi an umara an karɓi irinsa daga sayyidina umar wa abi hurairah da abi hurairah wa aisha da aisha wa sa'd bin abi wa qasim wa ibn abbas da abdullah dan abbas wa ibn umar wa anas wa jabir da jabir wa ummu salama da ummu salama wa abi bakara da abi bakara النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشهر وتا يكون تسعة وعشرين يكن زما عشرين دكارا يكن زما كما ثلاثين هكا وتا يجي حدثنا علي بن حجر علي بن حجر يا بن تدم حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر يا بن تدم عن حميد daga Humaydi an Anas daga Anas annahu qala Anas yace على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شعر النبي صلى الله عليه وسلم يا أيوة ما تنسى إيلائي إيلائي معناه ما تتعي وانا ليفي كشي كاي تشين بلاك وانتا لإتبا وتا دايا كون أبيا يوا وتا بيو كون أبيا يوا وتا أكو كون أبيا يوا وتا هدو daga wata hudu ko ka sake su ko ka kuma dawo ka tsara da ita to shine ilahi to ya faru a kan kwarkwararsa mariyar mikitiya matan da suka ɗanyi wani abu a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam shi to na ya alƙawari ma zan zauna tare da ita ita kaɗai wata ɗaya ba ku sallallahu alaihi wasallam fa a kama sai annabi ya zauna da ita fi masharabati annabi ya zauna tare da ita a wani gidan gona da ake cewa masharaba na sani shi wannan gidan gona gona ce da da yahudu Allah ya bi da shi mukhayriku ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi mukhayriku ya daga cikin malaman yahudawan madina da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira suna daga cikin wanda su suka dinga wahalar da annabi da yin mutum komai da musulunta ba dai yana da ana ta rikici da su har da mukhayriku a ciki har sai da ran uhudu ta zo ran yakin uhudu labari ya zo yahudawan cewa yaki ya karye wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga su can ana ta kashe su to nan muka yi ta rike sai ce kun san fa mutumin nan fa annabi ne fa mun karanta fa a taura cewa annabi ne in fa muka bari sai ya halaka fa ba mu da uzuri wajen Allah fa ya shiga gida ya ɗauko kayan yakin su ya komai kai yanzu fita za ka yanzu in mun bi shi kayan mu fa dukiyoyin mu fa ita ni dai yanzu zan fitar taimake shi kuma kowa ya ce da ya ji in na halaka duk abin da na bari na bashi in na halaka duk abin da na bari na bashi kenan ya fita yana fita uhudu kuwa ya yi shahada kuma annabi sallallahu alaihi ana tara inda suka aka ce ai ga mu khairu ku annabi sallallahu alaihi ai ga yanda aka ga yanda aka annabi ya hada shi da shahidai sallallahu alaihi wasallam aka binne shi to sai da aka dawo gida sannan kuma duk suka so ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga yanda aka yi sai ga shi gonaki wajen bakwai duk na mukaimiku suna daga cikin sadakar annabi da ake cewa a madina har yau wayannan gonaki galibi su ake noman dabino a cikinsu duk suna daga cikin wanda mukaimiku ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai gona al-musibu akwai gona al-jilalu akwai burkatu akwai awafu akwai al-mashrabatu nan inda ya zauna da wannan baiwa tasa akwai asafiyatu akwai al-husna dukkansu ƙoramar mahzur tana shayar da su to wannan duk abin da muka yi ya ba annabi ne kuma ya ishe shi falala annabi ya karbi waɗannan abubuwa ya raba wa sahabbai waɗansu amma wannan mashiraba ya zaunar da wannan baiwarsa wadda sarkin misir ya bashi ita ce mariya tulkibiya to sai annabi ya zauna da mariya tulkibiya a wannan mashiraba din nan gidan gona ne kuma da rijiya da ɗaki da komai tis an wa ishirin da yawan kwana ishirin da tara sai da kwana ashirin da tara yau annabi sannan ya dawo gida kuma waje a wajen ma amma za a zo sallah za a zo komai a wani ya tashi ba zai shiga cikin gida ba za a aika musu da abin da za a aika musu dai sai a koma can to sai da kwana ashirin da tara yau suna kirga kawai sai ya shiga gida kuma zai fara ɗakin sai da aka ce ah ba sai kai wata ba akwai rago akwai rago kwana daya a koma sallallahu alaihi wasallam ai wata yayi yau sabo ya zo yayi nusan ya zo wai ma ka an nuna an ta hamu cewa koma sai hakuri ko shi ke sun sai ya maka alu ya rasulullahi sai suka ce ya rasulullahi sai da ta innaka alaita shaharan ai wata guda kai alƙawari ba ka shigo mana ba to sai a koma in gobe ta yi sannan a shigo قال في النبي قال في النبي صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون إلى الشهر ونن وتن عشرين دترين ko ko wata dama 29 ne amma dai ma'anarsa wannan watan kwana 29 yanzu wata ya cika kenan kala abu isa tirmidhi ya ce haza hadisun hasanun sahihu wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce ma'ana wata zai iya 29 wata zai iya 30 talatin da yau Allahumma salli ala sayyidina sai dai a cikin musulunci ba mu da wata mai talatin da ɗaya ko mai ko mai ishirin da takwas ba mu da mai ishirin da takwas ba mu da mai talatin da ɗaya a cikin musulunci amma bai hana kuma na kalanda yana da wannan ba Allahumma salli ala sayyidina wa fatima wa sayyidina sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi wa sallam سبحان ربك رب العزة الحمد لله رب العالمين كما قال الله ba kai ba ai in ba kai ba in sarkin musulmi in sarkin musulmi ne da ya yarda da magana sarkin musulmi na kan to shi ne sai a announcement Nigeria ta dauka ba mutum ɗaya ba ko sarkin Kano ba a yadda ba ko na Zaria wanda ko a ce kuma in ba sarki musulmi kuma a ce shugaban kasa hukuma ake yi a raba mutum ɗaya mutum ɗaya dole yana ƙarƙashin wannan gari ɗin duk gaba ki ba mutum ɗaya ba